ci waɗannan fa'idoji ta ya kamata a rayuwar shewari lokutan da zai na yi wa annabi sallama salati musamman daren juma'a da kuma yinin juma'a idan har a sati ba ka samu lokaci ba to daren juma'a da yinin juma'a annabi sallama ya ce ku yawaita yi min salati yau za mu tashi a gaba da malaki shi al-mabhath al-khamis sifatu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato mabhasi na biyar shine siffofin yi wa annabi sallallahu salati nan za mu tashi أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أربع صفات هي على النحو الآتي ما ليش ما في هللر واتو أينه صيغوجي فو كيفية أيوة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هدنة سنة أبي سوانا جليل الصفة الأولى تفرقوا إحدى الصفات ولا نصفه فيكم على الأقل متن يكيا يقودا يكيا يكيا يقودا تنما عليها كما قودا نوني هدو كوي لا كجو هدو ما بياشي ما لما حديثي سوكا في أمفاني دسو أنغاني biyun alaƙalli ka riƙe sigogi guda biyu kamar yadda kuma in mutum ya koma guraren da ake yi wa annabi sassalam salati akwai sigogi da mala ya kawo a ƙarƙashinsu الصفة الأولى تفرق إحدى الصفات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما سألوا عن كيفية الصلاة عليه wato ɗaya daga cikin siffofin da annabi sassan ya koyar da sahabbansa lokacin da suka tambaye shi kaifiyar yadda za su yi mishi salati kenan tun da har sahabbai sun tambaya annabi sassan yadda za su yi masa salati kuma annabi ya faɗa to ya koyar da su shine kai ma sai ka koyi yanda ya mi ka koyar da su amma ka zo alfatihu lima ughliqa almani khatimu lima ka zo kai tai duk wannan ka ajiye shi ka zo kai na annabi sosai ya kuma sauki an gane yawa ka zo kai wanda annabi sosai ya koyar shikenan ka huta an gane babu wani rugun tsumi عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب ابن عجرة فقال daga abdurrahman abi laila allah kara mishi da ke cewa ka'ab dan ujra ya hadu da ni faqala sai ce ala uhdi laka hadiyya shin bazan baka kyauta ba sami'tu min annabi sallallahu da naji ta daga annabi sallallahu mu yanzu mutum ya tsare ka yace bazan baka kyauta ba zaka yi tunanin zai sa hannu a aljihu ne baka yau saboda mu iya abin da muke nema shine me kuɗi shi yasa ba ma samu yau shi kuɗi lokacin da ka fawala rayuwarka kullum ha ha kuɗi sai ka tara to wahala za ka sha amma in ka dukufa neman lahira sai Allah ya baka duniya da ina da lahira amma in ya zamo iya duniya ne a gaban ka to ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid yawa sai ya ce ba zan baka kyauta ba da inji ta daga annabi sallallahu fa qultu bala abu abdurrahman abi laila ce ka bani fa ahdi hali ka bani kyautarta فقال سيشي سألنا رسول سألن سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت من تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم يا غامي مكو كو أهل البيت يا غامي مكو صلاتي فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم الله كو يا من يا غامي مكو سلم كم والله da aka bashi wannan kyautar ya ji daɗi amma mu yanzu wani ne ko rabu sai ya ji ya faɗa ka ji wani ya tsaye da ni zai bani kyauta ko ya faɗa mu ta zari qala sai yake cewa ƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد shine kyautar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu kuma suka suka karbe ta hannu bibbiyu an gane kuma suka yi farin ciki da ita tayi kun ga wannan siga ɗaya kenan ko an amr ko ɗaya daga cikin sigogin da annabi sassan ya koyar da sahabbai kenan ko an amr ibn sulaimin ko akhbarani abu humaid as-sa'idi annahum qalu daga amr dan sulaimi ke cewa abu humaid as-sa'idi ya bar labari cewa sun ce ya rasulullah kaifa nusalli alayk ya ma'aikin Allah za mu maka salati qala annabi ya ce qulu ku ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد kun wannan ita ma siga ce mai mi da sauki yau mutum ya in bai kiyaye wannan bai kiyaye wannan guda ɗaya din wasaniya ta biyu ba wai siga ta biyu ba din nan ya ce ma ɗaya daga cikin sigogin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sabon sa to daga cikin nau'i na biyu as-su'aluhu an yusniya an yusniya alaihi khaliluhu wa habibu wato roƙon wato ainihin da annabi sallallahu alaihi wa Allah cewar ko ka shi mai salatin yayi roƙo Allah yayi yabo yayi yabo ga badadansa kuma masoyin shi shine ga siga karkashin wannan ar-rajul min ashabin nabi sallallahu wato daga wani mutumi daga sahabbai na nabi sallallahu wannan in an ce ar-rajul min ashabin nabi sallallahu kullu sahaba udul dukkan sahabbai za a karbi mai hadisan su an sani waye ko ba a sani ba cikin sahabbai din عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لذا عن النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شينا شو اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانا من صيغاني قال, قال ابن طاووس وكان أبي يقول مثل ذلك لك شو أنا سكرت حديثنا كي شو أبابانا كسن شينا فدائر وانا kina wannan siga ce da mutum zai na yin ta as-sifatu thaniya sifa ta biyu sallallahu sallallahu alaihi wasallam taslima sallallahu alaihi wasallam taslima qala al-imam ibn kathir rahimahullah qawluhu imam ibn kathir ke cewa fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wasallam taslima fal aula an yuqal karkashin wannan ayar ce abin da yafi dacewa shine a ce sallallahu alaihi wasallam taslima shine ka hada tsakanin as-sala taslim da Allah ya ce sallu alaihi wa sallimu taslima an gane shine imam ibn kathir ya tafi akan cewa ka ce sallallahu alaihi wasallam taslima ma'ana yanzu an ambaci muhammadu rasulullah ka iya cewa mi sallallahu alaihi wasallam taslima an gane amma in zama za ka yi kawai kai wani sosai misali sai ka duba ɗaya daga cikin waɗannan sigogi da muka karanta الصفة الثالثة صلى الله عليه وسلم صفة أكشين كتير صلى الله عليه وسلم الصفة الرابعة عليه الصلاة والسلام صفة أكشين كتير عليه الصلاة والسلام كون قال يدك كما يندما لم فرقوا يا من شنفت هذا ما قالت إمام ابن كثير كو كو إمام النووي بايا تقعيتا كتير عليه السلام كو عليه السلام كو كم عليه الصلاة فقط سي كوي سيدمي كهذا الصلاة والتسليم أن قال دود سي كهذا سلم دمي ده صلاتي قال العلامة المحدث قال العلامة المحدث عبد المحسن العباد عن هاتين الصفتين الأخيرتين wannan babban malamin hadisi Abdul Muhsin Abbad karkashin waɗannan sigogi ko siffofi guda biyu shine sallallahu alaihi wasallam da kuma alaihi salatu wassalam yake cewa wa qad daraja as-salafu salih wa minhum al-muhaddisun bi dhikri as-salati alaihi inda dhikri bi sigatayn mukhtasaratayn ihdahuma wato magabata na kware sun shuɗe daga cikinsu akwai malaman hadisi ta hanyar ambaton wato ta hanyar yi wa annabi sallallahu salati lokacin da aka ambace shi da waɗannan takaitaccen sigogin adam hadisi sun tafi akai kenan ko sai su takaita su ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma me su ce wa thaniya alaihi salatu wassalam sai su wannan saboda hadisai suke rubutawa dogi kuma zaka ga suna annabi sallallahu ya biyo sau 20 sau 30 to kowanne sai su takaita ko alaihi salatu wassalam ko kuma sallallahu alaihi wasallam wa hatani sigatani qad imtala'at bihima wa lillahi alhamdu kutubal hadith mala yace waɗannan sigogi guda biyu to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah sun cika littattafai na hadisi bal innahum yudawwinuna fi mu'allafatihim alwasail bil muhafazati ala dhalik mala yace ba ma haka ba sun kasance malaman hadisi suna tattara wannan a cikin ta'rifat din su wato anin wasiyoyi da wasiyoyi cewa a kiyaye haka على الوجه الأكمل من الجمع بين الصلاة والتسليم عليه أبيس تشككير فسكا تانيا حتى الصلاة دا سلمة معنا باسا تقيت عليه الصلاة كو عليه السلام فقط سيدي سون حدني عليه الصلاة والسلام كو كمامي صلى الله عليه وسلم كنا هر باكوس كولي بني دم متم أحاديث ينا ربوت صلى الله عليه وسلم أما دين أيوة النبي صلى الله عليه وسلم شما صلاة نبي النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن صلاح رحمه الله وضم عالمي imam ibn salah yake cewa yanbaghi lahu ya dace ga shi yani katib katib hadisi rasulullah sallallahu mai rubuta hadisi annabi sallallahu an yuhafiz ala kitbati salati wa taslim ala sallallahu ala rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallam inda zikri wato ya kiyaye rubuta wato sallama da salati ga annabi sallallahu lokacin da duk aka ambace shi wala yas'ama min takriri zalika inda takarruri kar ya gajiya wajen maimaita hakan idan har ya maimaitu akwai gajiya ko babu misali qala rasulullah sallallahu alaihi kawai in ka zo sallah sai kai sadin kawai ka kife ta kuma kuskure ne an gane ma'ana kai kana ga ka bata lokaci in ka zo na ka rubuta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ci rubuta sallallahu alaihi wasallam alhadi kamar yadda muka sha faɗa da duk rayuwarka zaka bayar ta ma ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai asarar rayuwarka ba bare yanzu in majalisi ne kawai aka zo mi misali malamin hadisi ya tara ɗalibai in ya ce hadisi sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan sallallahu alaihi wasallam sai kaga mutum kawai yana ne takaita ta sai ya sadun kawai ya kife ta duk da mu yanzu an yi nasara akan mu turawa da masu kawo mana tsarin rubutu sallallahu alaihi wasallam sai mu s ko plus top a sai mu kara digo ko dash sai kuma mu w ba za mu iya rubuta shi cikakke ba an gane ku ba za mu iya ba saboda kasala da ganda ko da wani sunan masoyiyarka ne fa zaka gaje kai cikin littafi sai sunan masoyinka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ba mu da masoyi wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko mala yace fa inna zalika min akbar al fawaid mala yace wannan yana daga cikin fa'idoji mafiya girma yawaita rubuta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati allati ya ta'ajjalu wa talabatul ilm wanda wato ainihin dalibai ilimi suke gaggautatta wa katabatuhu da masu rubuta shi man aghfala zalika hulima hazzan azima duk wanda aka haramta masa haka ko to wato ya gafala daga haka yawaita duk yanda salata annabi mai mai te rubuta ya gafala daga haka to an haramta masa rabo mai girma wa ma yaktubu min zalika fa huwa du'aun yusbituhu mala yace abinda kuma mutum yake rubutawa din ko na sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salatu wassalam addu'a ne yake tabbatar da ita tunda yi wa nabi sallallahu salati addu'a kake Allah ya kara mishi yabo ko la kalamun yarwihi ba wai magana ce da kake rawaito ta ba fa lidhalik mala yace shi yasa la taqayyidu fihi bi riwaya bai taqaita a riwaya ba dan haka wai in kaga an rubuta Muhammadu rasulullah ba a rubuta sallallahu alaihi wasallam kai baya nuna ba ka rubuta ba saboda addu'a ne da riwaya ne shine za a ce ba za ka rubuta ba saboda ba a rawaito ba wala tasiru fihi ala ma fil asli wai mutum ba zai takaita abin da yake asali ba dan baka ga a rubuta sallallahu alaihi wasallam ba wa haka dal amru wa haka dal amru fi thana ala Allah subhanahu inda dhikri ismihi haka kuma mai al'amarin yake wajen mai yabon Allah in aka ambace shi nahu azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala mutum don a rubuta Allah a gaba ka rubuta azza wa jalla ko a rubuta Allah ka rubuta tabaraka wa ta'ala qala Allah misali azza wa jalla ko qala Allah tabaraka wa ta'ala wanda mun ga malaman tafsiri haka suke ba za ka ga malamin tafsiri ya rubuta qala Allah kawai kaza ba sai dai qala Allah azza wa jalla ko qala Allah tabaraka wa ta'ala yadda malaman hadisi ba ka ga sun rubuta Muhammad qala rasulullah ka ga sun wuce ba sai sun rubuta mi sallallahu alaihi wasallam to haka malaman tafsiri su ma ba sa wuce sai sun rubuta azza wa jalla ko tabaraka wa ta'ala wama dhaha wama dhaha zalik ta abin da ke kama da haka ma'ana ko sun rubuta azza wa jalla ko sun rubuta tabaraka wa ta'ala ko sun rubuta wani abu da ke kama da haka wa idza wujida shay'un min zalika qad ja'at bihi wa idza wujida shay'un min zalika qad ja'at bihi riwaya ko kanat al'inayatu bi isbati sannan idan har aka samu wani daga hadin nau'ika na yi wa annabi sallallahu alaihi salati ko fadin tabaraka wa ta'ala ko azza wa jalla riwaya ta tabbatar da shi to me dole a lura wajen tabbatar da shi wa dhabtihi akthar da kuma wato ainihin kiyaye shi wa ma wujida fi khatt abi abdullah ahmad ibn hanbal min ighfali zalika inda zikri ismi nabi sallallahu alaihi wasallam mala yace amma abin da aka ga na abu abdullah ahmad ibn hanbal ya gafala daga rubuta yi wa annabi sallallahu salati lokacin da ya ambaci annabi sallallahu fala'alla sababu mala yace mai yiwa sababin shi annahu kana yara taqayyud fi dhalika bi riwaya shi imamu ahmad yana ga inda ba a rawaito ba to ba za a yi ba an gane to shi yasa zaka ga rubutun shi baya rubuta yi wa annabi sallallahu salati wa azza alaihi ittisaluha fi dhalika fi jami'i man faqa min ruwa sannan shi ya masa tsanani ba zai iya kiyaye daga kansa har zuwa kan wanda ya rawaito cewar ya rawaito cewar ana yi wa annabi sallallahu salati mana haka sai ya zama in ya rubuta suna annabi sallallahu ba tare da ya rubuta ya masa salati ba قال الخطيب أبو بكر أما خطيب أبو بكر يكي شو أبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا سيدني أبن دي يزوم شيني إمام أحمد إن يزور بوتون ينا يو النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي أباكي إن يربوت قال رسول الله ba zai wuce ba sai ya ce mi sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta ko da bai rubuta ba la khattan ba ya rubutu ba kun ji wani fiƙi kuma zai iya haka din yana rubutawa a yana faɗa a baki amma ba ya tabbatar da shi a me a rubutu shi ba ya tabbatar da shi a rubutu saboda yana kiyayewa riwaya ne an gane kuwa duk da shi mala a baya ce maka addu'a ne dan haka ko riwaya bata zo ba yanzu kaga an rubuta Muhammadu Rasulullah ko da riwaya bata zo ba a gaba zaka iya rubuta me sallallahu alaihi wasallam قال يكي شاه وقد خالف غيره من الأئمة المتقدمين في ذلك تو أما دي إمام أحمد إما يتبت حكا نيتو يا صاحب أمي ونش دقا مقباتا وروي عن علي ابن المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري قال قال أرويت دغ ودنا malamai guda biyu Ali ibn al-Madini da Abbas ibn Abdul Azim al-Ambari sun ce ma tarakna as-salata ala Rasul sallallahu fi kulli hadithin sami'nahu ba ma barin yi wa Annabi sallallahu salati a dukkan hadisan da muka ji wa rubbama ajjalna wani sai muna gaggauta fa nubayyidul kitaba sai mu sa alamar fari a rubutun fi kulli hadithin a kowane hadisi hatta narja ilai har sai in mun yi sai mu dawo zuwa gare shi mu gyara la'alla shifta ake musu malami zai musu shiftan hadisai 100-200 to su tsaya su rubuta sarsuna a kowanne to zai musu wahala sai suna alamar fari ta yadda in sun dawo za su bi wannan gurare su duk su me su sassa cikakkiyar alama wallahu alam Allah shi an mafi sani wannan gabar in ta yi nuni a wani abu shine kada mutum yana yi wa kansa kasalar rubuta yi wa annabi sallallahu alaihi salati ko kuma dan mun zo za mu karanta hadisai misali hamsin to muna yin kasala wajen cewa sallallahu alaihi wasallam ko alaihi salatu wasallam a babu kasala duk hadisi da ya ambaci annabi sallallahu alaihi to a masa me a mishi salati thumma liyatajannab fi isbati naqsain sannan ma la yace mai rubutawa to ya nisanci ta waya guda biyu ahaduhuma ta daya an yaktubaha manqusa manqusa ta surati mutum ya rubuta ta mai da tauyayyen sura ramizan ilaiha bi harfaini ta yadda kawai zai sanya alama da harfi guda biyu sallallahu alaihi wasallam sai ya sadun misali ya yi wawun ko ya sinu kawai ya takaita ta kamar yadda muka faɗa farko ko sai kai sadun kawai ka daga ka gama mala yace mutum ya nisan cewa ka auna hawi zalik ko wani wani kamar yadda muke yin sadu kawai mutum ya zo sallallahu alaihi wasallam sai maka sadun a cikin bracket sai ya rufe ta kamar yadda muke a rubutan Hausa S A W shikenan ko mun wuce wanda abu ne na kasala da ya riga kama mu wasani na biyu an yaktuba ha manqusa tan ma'ana ko mutum ya rubuta ta da me tauyayyar ma'ana ba surar ba bi Allah yaktuba wa sallam tin da ba zai rubuta wa sallam ba kawai in ya rubuta alaihi sala an gane ko sallallahu alaihi shikenan wa in wujida zalika fi khatti ba'd al-mutaqaddim wala yace duk da a sashin wasu daga cikin wanda suke mutaqaddimin magabata ne an samu haka din وقال إمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار إمام النووي ألتا في الأذكار يكي شوا وإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم إذا متن زي وأنه صلى الله عليه وسلم صلاتي تونا هل كان صلاتي دا سلم ولا, ولا تصف على أحدهما كلنا تقيت ينسو فلا يقول بذيش صلى الله عليه فقط بذي فدي هكذا ولا عليه الصلاة فقط بذي فدي هكذا أنقاني ونكم من يبياني شتن أبا وقال الفيروز عبادي في كتاب الصلاة والبشر وأنا ببن مالم ينا في الأشكال في كتاب الصلاة والبشر ولا ينبغي أن ترى أن ترمز للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الكسالى ما ليش با داشي و كسنيا علامة تيو النبي صلى الله عليه وسلم صلاتي كما عند وسو ساشن واتو مغندتا masu lalaci suke wal jahala da jahilai wa awamu talaba daga magarin dalibai fa yaktubuna surat صاد لام عين ميم شيكينا بدلا من صلى الله عليه وسلم maimakon su rubuta cikakke kawai sai su mi wannan sad lam ain mim wanda kuskure ne an gane waɗannan su ne sigogi da malaika na yau annabi sallallahu alaihi tare da tsokaci a kai insha Allah ta'ala zama na gaba sai mu bayanin sharhin yau annabi sallallahu alaihi waɗannan ma'anoni yau annabi sallallahu alaihi ya kunsa me ma'ana a iyalan annabi sallallahu alaihi suwa iyalan shi suwa ali ibrahim da annabi sallallahu yake musu wa ala ali ibrahim duk insha Allah ta'ala zama na gaba zamu je wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah afwan yau zamu bada daman tambaya saboda kasancewar littafai biyu zamu insha Allah gobe sai mu yi nazari